أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن wadda duk ta kankan da kai ayyubi wanda ya biyayya daga cikin ku lillahi ga Allah wa rasulihi da manzon Allah wata amal salihan ta aikata aiki na kwarai nuti ha ajara ha marataini za mu ba ta lada ta haka shi biyu ai misalai sawai da gairihin na shine misali biyu na sakamakon ladau wasu mata ba su ba minan nasa'i daga sauran matan duniya bi qira'atu ya zo a cikin wani karatu bisa bisa hafiyati bi ta amal na ko ta bi so kan no ta ajara wa kadin ala halqan mun tana dan masa kariman wanda yake mai girma gidan aljanna ziyadatun shine an yi mata ƙari a kan sakamakon aikin da ta يا aikata
نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن ولا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ya nisa annabi ya kuma tan annabi lastun na ka ahadin ba ku zama kamar wani ɗai ba ai ka jama'a cin kamar wata jama'a minan nisa'i daga mata amma fa in taqaitun Allah in kun ji tsoron Allah fa inna kunna azamu ai ku ne mafi girman daraja ga matan duniya wala ta hala ana kada ku kwantar da kanku bil qawli da wani zance da rijali ga wasu mazaje waya da maqallazi fi qalbihi maralun wanda yake akwai munafinci a zuciyar shi sai ya tsammani aini fakon munafinci wa qulna qawlan ma'rufan ku faɗi zance wanda yake abin sani min gairu hulu'in ba tare da kunyar da kanku ga wasu mazaje ba wa qarana fi وقرن kunna في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في wa karna Allah ya ce ku natsu fi buyuti kunna a cikin dakunan su dakunan ku. ya zo da kasar lakafi wa fata yaha ai min alqarari daga tabbata ne na nasuwa wa asaluhu aka ce ya kirerana ku natsu da kasar ra'i da ya mara'i kisara wa fata yaha ko ai mata wasali sama min qararatu daga qararsu ne aka ce ya kirerana ya zo bi fatahin ra'i da ya mara yan nan fata wa kasara ha ko ya mata kisara nukilat an cirantar da harkatar ra'i motsa wannan na ra'i ila da kafi zuwa kafi wa huzifat aka shafe hamzatul wasali wala tabarrajna kada ku fito kuna ta yawo bi tarke hidatta aini da barin ta dayan ta ibi ai wala ta tabarrajna ne sai aka ce wala tabarrajna dan asali yi daga asalin karatun kada ku fito kuna yawo tabarruj da jahiliyatul ula irin yawon matan jahilai na farko ai ma kaular islami shine abin da ya zo gabanin musulunci min izharin nisa'i mahasinihim na shine inda mata suke bayyanar da kyawun sulayar rijali ga mazaje wal izharu bayyanar da adon nan ga mazajen da ba nasu ba ba adal islami bayan musulunci mazkurun an ambace shi fi ayatin a cikin ayar da tace wala yabdina zinatahunna illa ma zahara minha wa aqimuna salata sannan ku tsayar da sallah wa atina zakata ku bayar da zakka wa ina Allah ku yi mu Allah biyayya wa rasulahu da manzon shi inna ma yuridu Allah sani dai ubangiji Allah yana nufi ne li ya zahiba anan kumar rajisa ya gusar da laifi daga barin ku al-isma shine zunubi ya ahlal baiti ya ku mutanen gidan manzon Allah ayin sa annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne matan ma'aiki mai tsira da aminci wayo ɗahirukum kuma Allah ya tsalkake ku minhu daga barin zunubin nan ta ɗahiran tsalkakewa wa tsorna وذكرنا ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وذكرنا wazkurna ku tuna ma yutula abinda ake karantawa fi buyuti kunna a cikin ɗakunan ku min ayatin lahi na ayoyin Allah alqur'ani shine alqur'an wala hikimata da kuma hikima a sunnata shine sunnan manzon Allah inna Allah sanade ubangiji Allah kana latifan ya zama mai tausasawa ne bi auliya'ihi ga masoya ne habira kuma Allah masani ne bi jami'i halqihi ga dukkanin halittar shi inna إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين الله- والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
innal muslimina sanadai musulmai maza wal muslimati da musulmi mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wal qanitina da masu kaskantar da kansu ga Allah maza wal qanitati da masu kankan da kai mata al mudiati sune masu biyayya ga Allah wasadiqina da masu gasgantawa maza wa sadiqati da masu gasgantawa mata fil imani a wajen bayar da gaskiya wa sabirina da masu hankuri maza wa sabirati da masu hankuri mata ala da'ati sun yi hankuri suna tabin Allah wala hashiina da masu tsoron Allah almutawaliina su ne masu kankan da kansu ga Allah wala hashi'ati da masu jin tsoron Allah mata wal mutasaddiqina da masu yin sadaka maza wal mutasaddiqati da masu yin sadaka mata wasa'imina da masu azumi maza wasa'imati da masu azumi mata wal hafizina furujahum da masu kiyaye al'aurarsu daga barin zina wal hafizati da masu kiyaye al'aurarsu mata anil harami daga barin aikata haramun wazakirina Allah kasira da masu yawan ambaton Allah da yawa maza wazakirati da masu ambaton Allah mata to a addallahu lahum magasharatan dukkan su Allah ya yi musu tanadin gafara ranar alkiyama bil ma'asi saboda sun ba saba ma Allah sun bi Allah wa ajran ya yi musu tanadin lada azima wadda take mai girma ala da'ati bisa bin Allah da sun kai wa ma kana lil وما mu'mini كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الكيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان wa ma kana lil mu'minin ai bai zamo ba ga wanda an mumini namiji wala mu'minatin ko wadda take mu'mina mace idza qalallahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzo suka zartar da wani hukunci an takuna lahum al-hiyaratu su ce wai su suna da zabi ya zo bi ta'i wal ya'i ayal ihtiyaru su ce suna da wani zabi bayan hukuncin Allah da manzo duk inda Allah ya tsaya da manzo nan suka tsaya min amrihim daga al'amarin su khilafa amrillahi sabanin wai umarnin Allah wa rasulihi da manzon shi nazalat wannan aya ta sauka ne fi abdullahi ibn jahshin akan abdullahi dan jahshu wa utihi zainaba da yakuwar shi zainab haɗaba hannabi sallallahu alaihi wa sallama wadda ma'aiki mai tsira da aminci ya neme ta wa anna li zaid ibn harisata amma yana nufi ga zaid dan harisata ne fakare ha zalika sai suka kyamuci wannan hina alima lokacin da suka yi sani litan nema saboda zaton da sun kai kabla annan nabi sallallahu alaihi wa sallama haɗaba hali nafsi kafin manzon Allah ya neme ta ga kanshi sun maraliya sannan suka yarda li'ayatin saboda wata aya da ta zo ta ce wa man ya'tillaha wanda duk ya sabi umarnin Allah wa rasulahu ya saba mu umarnin manzon Allah to faqad rallala lalan mubina wannan ya bace bayan bacewa wadda take tsakar sarari bayyana wadda take tsakar sarari fa zawwaja annabi sallallahu alaihi wa sallam li zaidin sai mai tsira da aminci ya aurar da ita zainabu ga zaidun nan sun mawaka a basaruhu alaiha sannan kuma idanuwar shi ta fada ga ganin zainabun nan ba a da yinin bayan wani lokaci fa waka a fi nafsi hubbuha sai manzon Allah ya ji yana son ta wa fi nafsi zaidin karahatuha shi kuma zaidu sai ya ji yana kyamarta sun makalan lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ma ma'aiki mai tsira da aminci shi zaidu ya ce uridu firaqaha ni dai ina son in rabu da matan nan Zainabu faqala sai manzon Allah ya ce ma zaidu amsika alayka zawjaka zaidu ka rike matarka kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa in وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتكفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه فلما قضي زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين هرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان الله وكان وكان أمر الله مفعولا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه wa izgin nan mansubin bi uzkur ya zo an nasauce shi da cewa ka tuna ai iz ka kulu yayin da kake faɗa lillazi an'ama Allahu alaihi ga wannan da Allah ya zuba ni'ima gare shi bil islami da musulunci wa amta alaihi kai kuma kai yi mashi ni'ima ya rasulullahi bil ihtaqi ka yanta shi ko huwa zaid ibn harisata shine zaid dan harisata kana ya kasance min sabil jahiliyati an ribanto shi yaki ne lokacin jahiliya ishtara wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki mai tsira da aminci Allah ya fanshe shi kabala da bai saka gabanin aikowa wa ta kahu ya yanta shi wa tabannahu ya rene shi a gida ne amsika alaika zawjaka yace ka rike matarka wataƙillaha kuma ka ji tsoron Allah fi amur da laƙiha a cikin lamarin cewa wai za ka sake ta wata hufi fi nafsika gashi kana ɓoye abin da ke cikin ranka mallahu mubdihi abin da Allah ke bayyanarwa ay muzayyiruhu Allah ke bayyanar da abin da ke cikin ranka min mahabbatiha na soyayyata wa Allah faraka ha zaidun da a ce zaidu ya rabu da ita ta zawwata ha ya rasulullahi sai ka amure ta wata kashan nasa annabi kana jin tsoron maganganun mutane ne an ya kulu wai mutane su ce ta zawwaja zawwajata ibnihi wai mutane su ce annabi ya auri matar ɗanai wallahu a haku an ta shahu rabu da mutane Allah shi ne mafi cancantar ka ji tsoron shi fi kulli shay'in akan komai wata zawwajaha ka je ka aure ta in zaidun ya sake ta wala alaika min qaulin nasu ba komi a maganganun da mutane za su yi kada kada mu sun madallaka ha zaidu sannan zaidu ya saki ita zainabu wan qalaka iddatu ha lokacin sai da iddata ta kare kala ta'ala sai Allah ya ce falamma qala zaidun min ha wa daran yayin da zaidu ya gama biyan bukatar shi da ita zainab ai hajatan shine bukatar shi zawwajanaka ha sai Allah ya ce ai mu ne muka aura maka ita fada ala ala ya hannabi sallallahu alaihi wasallama sai mai tsira da amincin Allah ya isa wajen Zainabun nan da gairi izinin ba tare da wani izini ba wa ashaba al musulmi na hubzan wala haman lokacin da aka yi wannan aure annabi ya kosar da yan uwa musulmi da waina da nama watan aka yi walima da kai la yakuna alal mu'minina harajon don kaya kasance akwai wani laifi ga su muminai fiye a zuwaji adiyayen a cikin auren nan na kuyangensu ya za ka lawami na hunna waɗaran in sun gama bibiyan bukatar su da su wa kana amrul lahi umarnin Allah ya kasance makaliyu hukuncin shi mafaulan abin aikatawa ne ga wanda ya so ma kana ما alan كان nabi على نبي من هرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا Na'am.
ما كان على نبي
ma kana ala nabi min harajin wani laifi bai kasance ba ga annabi fi ma farala ai a halallahu lahu ga abinda Allah ya halitta mashi ko yayi babu laifi sunnatullahi ai wannan sunna ce ta Allah ai ka sunnatullahi kama sunna ce ta Allah fano sai ba an nasabce ta da aka ce sunnatullahi bi nabi ila hafil da cirewa hafla fil ladina halau ga waɗannan da suka shuɗe min kabla tun gabani min al anbiya daga annabawa Allah haraja alaihim babu laifi gare su su annabawa fi zalika a cikin auren irin haka tawsi'atan dan yalwatawa lahum gare su fin nikahi a wajen aure wa kana amrullahi al'amarin Allah ya kasance ai fi'iluhu aikin Allah kadaran gwargwado ne makaduran abin hukumtawa makaliyan wanda yake abin zartawa allazina الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون آدا إلا الله وكفي بالله حسيبا
allazina na'atun wannan kama ne min allazina qablahu daga allazina da ta zo gabanin wannan allazina yuballiguna risalatillahi sune waɗannan da suke isar da saƙon Allah waya khashawnahu kuma suna jin tsoron shi waya khashaw wala ya shawna ahadan ba su tsoron wani ɗaya illallah sai dai Allah wala ya shawna maqalatan nasi kuma ba su jin tsoron maganganun mutane fi ma a halallahu lahum ga duk abin da Allah ya halatta masu wa kafa billahi hasiba ai Allah ya isa mai tsarewa hafizan mai kiyayewa li amali halqihi ga ayyukan halittan shi wa muhasabatihim da kuma ya masu bincike ما ma kana كان muhammadan محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ma kana muhammadun aba ahadith ai annabi bai zama uban wani ɗaya ba ne rijalikum daga mazajenku falaisa aba zaidin shi ba uba ne mahaifi da za a ce shi ya haifi zaidu ba ai wale da ba shi ya hal- ya haife shi ba fala ya haruma alaihi tazawwuju bi zawjatihi zainaba to tunda ko ba shi ya haife shi ba ai bai haramta ba ga annabi ya auri zainabu bayan zaidu ya sake ta walakin kana rasulullahi shi annabi manzo ne na Allah wa hatiman nabiyina kuma shine cika makina annabawa fala yakuna lahu ibnu rajulun ba'dahu shi manzon Allah ba ya da wani ɗa namiji bayan ya tafi gidan rahama ya kuna nabiyan wanda za a ce shine magajin annabi ya zama annabi ba fi qira'atin ya zo a wani karatu bi fatahi ta'i da yi mata'i fataha ka alatul hatami kama alan nan wanda yake na cikawa ai bihi huttimu da shi ne aka cika annabcin wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani ne bi kulli shay in ga dukkan komi minhu daga gare shi da Allah nabiyya ba'dahu babu wani annabi bayan annabi Muhammad wa idza nazala sayyidu Isa in shugaba annabi Isa ya dawo duniya ya hukuma bi shari'atihi to zai yi hukunci ne da shari'ar annabi Muhammad ya ayyuhal يا ladina أيها amanu الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا نعم. ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah uzkurullah to ku yi zikiran Allah zikiran zikiri kasiran mai yawa wasabbihuhu وسبحوه بكرة وأصيلا wasabbihuhu kuma ku yi tasbihi gare shi bukuratan safiya wa asiran da marece ai awwalin nahari shine farkon rana wa ahirahu da ƙarshen rana wallahi والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى نور وكان بالمؤمنين رحيما huwallazi shine dai sarkin nan yi salli alaikum da yake jin kai gare ku ay yarhamukum shine wanda ke maku rahama wa mala'ikatuhu da kuma mala'ikun shi yastaghfiruna lakum suna nema maku gafara Allah li yuhrijakum dan ya fitar da ku ay liyidima ihrajuhu iyyakum dan ya dawwamar da fitawar shi gare ku min az-zulumati daga dufai ayil kufur shine duhu na kafirci da kai ku ilan nuri zuwa ga haske ayil imani shine haske na imani wa kana rahima Allah ya zama mai jin kai ne bil mu'minina ga mu'minai tayyatu تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما tahiyyatuhum gaiso su minhu daga gare shi ta'ala madaukakin sarki yawma yalqawnahu ranar da za su gamu da Allah su mu'minai za ka ji suna salamun salamun aminci ya tabbata aminci ya tabbata bil lisanil malaikati suna zuwa harshen malaikatu adda lahum ajran Allah ya yi masa salihin lada karima wanda suke ne girma kowal jannati shine sakamakon gidan aljanna يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Na'am. ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi inna arsalnaka Allah ya ce mu mun aiko ka shahidan kana mai shaida alama ursilta ilayhim ga wanda aka aike su zuwa gare aka aike ka zuwa gare su wa mubashiran kana mai bushara bil jannati da gidan aljanna gawa man saddaka ka ga duk wanda ya gasganta aikenka wa naziran kuma kana mai gargadi munziran kana mai yin gargadi bin nari da gidan wuta gawa man kazzaba ka duk wanda ya karyata kiranka wada'iyan ilallahi kana mai kira zuwa ga addinin Allah ai ila da'atihi kana kira a zo a bi Allah bi iznihi bi amrihi da umarnin Allah wasu rajan kuma annabi kai fitila ce muniran wadda take mai haske ayi misaluhu misalin fitila take fil ihtida'i a wajen samun shari'a bihi da wannan haske na fitila wa bashirul وبشر mu'minina المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا نعم.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
وبشر المؤمنين يا رسول الله كيما مؤمنين بشارة بأن لهم فللا كبيرا suna da wata falala babba min Allah daga wajen Allah menene falalar huwa aljannatu Allah ya yi masa albishir da shiga aljanna wala tudi il kafirina ya rasulillahi kakkabi maganganun kafirai wal munafiqina da munafiqai fi ma yuhalifa shari'ataka ga duk abin da ya saba ma shari'a kada ka yarda da shi wada'a azahum ka yi hankuri ka bar cutan nan ta ai uturuk azahum kada ka cutar da su la tujazihim alaihi kakkai musu sakayya ga cutar da sun kai ma ila an tu'umara fihim da amrin har zuwa ka umarce su da wani umarni wa tawakkal ala Allah annabi kai dai ka dogara ga Allah fa huwa kafika in ka dogara ga Allah to Allah ya ishe ka wa kafa billahi wakila aiko ubangiji ya isa madogara mufawwalan ilaihi wanda ake mika al'amari gare shi يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرهوهن سرعا جميلا
يا أيها الذين آمنوا ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idza nakahatumul mu'minati in kun amuri mu'minai mata thumma dallaqatumuhunna wani dalili yasa kuka sake su min qabla an tamasu hunna kafin ku kwana da su wa fi qira'atin a cikin wani karatu aka ce tamasu hunna ai to jami'u hunna kafin ku sadu da su to fa malakum alaihinna min iddatin ai bai zamo ba gare ku akan matan nan a ce yadda ta atadduna ha da za su kididdigta ai ta husuna ha da suke keɓanta da ita wannan iddar bil iqra'i da yin tsarki wa gaire ha da wannan wannan fa mattu'u wannan ku jiyar da su daɗi bayan kun sake su ai ujuhunna ku ba su ma ya kamce annabihi abinda za su ji daɗi da shi illan mutum makalahunna a sadaqatun in ba a ambaci sadaki ba wa illa in ko an ambaci sadaki to falahunna nisful musamma an yi sakin kafin a haɗu to sai a ba ta rabin sadaki fakat bakin nan magana a taimake ta da abin shi bata taso ba qala ibn abbas haka malam dan abbas ya fada wa alaihi shafi'i shi kuma imamu shafi'i akan wannan hukuncin ya tsaya wa sarrihu wanna in za ku saki matan nan ku sake su sarahan saki jamilan mai kyau hallu sabila wanna ko rabu da tafarkin su min gaira ilirarin ba tare da kun cutar da su ba sannan ku sake su ya ayyuhan يا أيها nabiyyu النبي إنا أهلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لنبي أن يستنكح إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت مالهم لكي لا يكون عليك هرج وكان الله غفورا رحيما
ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi inna cewa mu in ji Allah a halalana laka azwajaka mu muka halatta maka matattakinka allati waɗannan a taita ujura wannan da kabba da sadakin su ay muhura wannan shine sadakin su wa ma malakar yaminuka da abin da damar ka tan mallaka su ne koyangi mimma afa Allahu alaika ga abin nan da Allah ya hore maka min al-kuffari waɗanda aka kamo cikin kafirai da sabi da kamo su wajen yaki ka safiyata kamar safiya wa juwairiyata da juwairiya wa banata ammika da ƴaƴan amminka maza wa banata ammatika da ƴaƴan amminka mata wa banata halika da ƴaƴan ƴan uwanka mata wa banata halatika da ƴaƴan ƴaƴan ƴan uwanka mata allati hajarna ma'aka waɗannan da suka yi hijira tare da kai bihilafi man lam yuhajirna saɓanin waɗanda ba su fita sun yi hijira ba wa mara'atun muminatan hakanan an halatta ma mace wadda take mumina in wahabat nafsa halin nabiyyi wadda duk ta zo ta ce na ba da kai na ka aure ni sai ka aura ina aradan nabiyyi an yi sankiya amma in annabin yana nufin ya aure ta ya ce ya aure ta ya dalibu nikaha ha yana neman amuranta da gaira sadakin ba da wani sadaki ba halisa tallaka wai ko ba sadakin ka ce ka aura ta auru ta halatta gare ka min dunal mu'minina amma fa banda sauran mu'minai wannan hususiyya shi annikahu shine yin ayi auren bi lafzul hibati da lafazi na kyauta min gaira sadakin ba tare da an biya sadaki ba ta ce na ba ka kai na ce na an sato aure ya ɗau kada alimuna ma faradana alaihim mun san abin da muka faralanta gare su ayyul mu'minuna su mu'minai fi azwajihim a cikin nasu matan min al ahkami ha su mu'minai kam sai an kawo hukunci na biyan sadaki da Allah ya zidu ala arba'in suwatin su mu'minai in za su yi aure to kada su aure fiye da mata hudu wala ya tazawwaju kuma ba za su yi aure matan nan ba illa bi waliyin sai an samu waliyi wa shuhudin an samu shaidu na daura aure wa maharin kuma sai an biya sadaki wa fi ma malakata aymanuhum da kuma abin da damar su tallan mallaka min al-ima'i na kuyangi bi shara'in da cewa a siyo kuyangin nan wa gairihi ko ko wani saye shine kyauta da an ta kuna la'amatu shine kuyanga ta zamo mimman ta hillu li maliki ha irin wadda ta halatta gama mallakinta kal kitabi yata kamar wadda take ahlul kitabi bi hilafil majusiyati sabanin wadda take ba majusiya wala wasaniyati ko wadda bautar gwankin ta ya bayyana wa an tustabra'a kuma ana son ta yi istibra'i qabla lawada kafin a take ta likai la yakunu alayka harajun dan kada wani laifi ko kunci ya zamo gare ka shi likai la da kace muta'alliqun mai rataya ne bai ma qabla zalika ga abin da ya zo gabanin wannan harajun shine kunci bi kun zama akwai kunci fin nikahi a cikin wannan amri wa kana Allahu ubangiji ya kasance gafura mai yawan gafara ne lima ya asir taharruzu anhu ga abin da kiyaye shi yayi ma waya in kan nemi gafara Allah sai ya yafe ma rahiman kuma Allah mai jin kai ne bi tawsi'ati da yalwatawa fi zalika a cikin wannan turji wanta ترجي sha'u من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدني أن تقرأ أعينهن ولا يهزن ويرتين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
turji kana jinkirtawa ga man tasha wanda ka so min hunna daga cikin su ya zo bil hamzati a sanya alhamza a ce turji'u wal ya'i da ya'i badalahu musanye shi ai to ahir kana jinkirtawa ga man tasha wanda ka so min hunna daga cikin su ai azwajika sune matattakin na- naka annabu bata ha daga barin kwananka kwananta wata uyi kuma kana tarawa ai talumma ilayka man tasha'u kana tarawa da wadda kaso daga cikin su ai min wannan daga cikin su fata ce a sai ka zai ke mata wa man nabta gaita ai dalabta da wannan da kan nema mimma azalta ga wadda kan nisan sata min alqismati daga barin rabo na kwana to fala juna alayka babu laifi gare ka fi dalabiha a cikin nemanta walamma ha da tattaro ta ilayka zuwa gaire ka koyyara an ba shi zaɓi fi zalika a cikin wannan ba da an kana da ƙasar wajiban alaihi bayan raba kwanan ya zama wajibi gare shi to sai Allah ya ce inda duk kaga dama annabi zai ka kwana an halitta ma zalika tahayyur kaga wannan zaɓin adana ai a karabu shine mafi kusa ila an ta ƙara a ayyana wannan wai cewa a raban wai dan kowace ta samu natsuwa ne a idanu wata ta natsu cewa ita ma gobe ana dakinta wala ya hazanna kada su yi bakin ciki wayar laina kuma suna yarda bi ma ta wanda duk abin da ka ba su ma zikira muhayyari abin da aka ambata na zafi fiye a cikin shi kulluhunna dukkan su matan ta'kidun kulluhunna da kace wannan karfafa magana ne bil fa'ili a cikin fa'ili da kace fiyar laina wallahu ya'lam Allah dai ya san ma fi qulubikum abin da ke cikin zukatanku min amrin nisa'i na al'amarin mata wal maili da kuma makarkatar da ku mutane kuke yi ila ba alaihinna zuwa ga sashen su shine a fifita wata akan wata to Allah fa ya sani wa inna ma hayyarnaka annabi mun baka zabi fihinna a cikin su taysiran alaika dan sauƙaƙewa gare ka fi kulli ma aratta ga duk abin da kai nufi wa kana Allahu aliman Allah ya zama shine masani bi halqihi da halittar shi haliman kuma Allah mai tsananin hakuri ne an iqabihim daga barin yi halittar shi azaba لا la yahillu يحل laka لك nisa نساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ركيبا
la ta hillu lakan nisa'u ai mata ba su halatta ba gare ka bi ta'i wal ya'i ko ta hillu ko ya hillu min ba'ad bayan waɗannan ai ba'ad tis'i bayan waɗannan mata tara allati tarana ka waɗannan da muka zaba maka in ji Allah wala an tabaddala bihinna ko ko ka musanya da su ya zo bi tarki ihdatta aini ai an ta tabaddala ne aka ce an tabaddala fil asali a cikin asalin karatun min azwajin daga wasu mazaje da an taɗalliƙo wanna shine ka sake su au ba'ala wanna ko ka saki sashen su watan kiha badala man tsallakata shine ka auro wata musanyar wadda ita kassaka walau a ajabaka husnuhunna ko da kyawun su ya kayantar da kai illa ma malakat yaminuka sai dai abin da damar ka tan mallaka minar ima'i daga kwangi to fata hillu laka wannan sun halatta gare ka ko nawa ne kayo wa kar mallaka sallallahu alaihi wa sallam mariyata shi sayyidina rasulullah ya mallaki mariya ba da wannan bayan wadancan guda tara wa waladat lahu ibrahima ta haifa masa da ibrahim al-mu'azzam wa mata shi ibrahim Allah ya yi mashi wafati fi hayatihi lokacin manzon Allah yana rayi wa kana Allah Allah ya kasance rakiban ne kiyayewa ne ala kulli shay'in bisan ga dukkan komai hafizan shine mai kiyayewa ya يا أيها ayyuhal الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إني ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا دعيتم فادخلوا ولا مستميسين لهذه إن ذلكم كان يؤذي نبيه ويستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أدهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la tadkhulu bi wutan nabi kada ku shiga gidan manzon Allah illa an yi uzana lakum fil duhul sai in annabi ya muku izini ya ce ku shigo bid du'a'i ya kira ka ila da amin zuwa ka zo a ci abinci to fa tadhulu in ya ce ku shigo abinci a ci abinci ku shiga gairu nazirina ba kuna masu tsokaci ba ai muntazirina inawo kuna sauraren haɗe abincin nan ai naljuhu shine haɗe shi masdarun ana shine masdar anna ya ati yani yani abin da yake nufi walakin ka sani dai idza du'intum idza du'itum in an kira ku zuwa gidan annabi gidan annabi to fadahulu ku shiga fa idza du'intum in kun ci abincin bayan an kira ku tufan tashiru kowa ya kama gabanai wala ta muku su kada ku zauna gidan annabi bayan cin abincin multa'anisina li hadithin kuna ɗebe kewa da zantuttuka min ba'alikum li ba'alin wannan ya ba wannan labari inna zalikum lu mukusa kaga bayan an ci abincin nan ku zauna kuna fira cikin gidan manzon Allah kana yuzin nabiya wannan abu yana cutar da annabi amma fa yastahi minkum sai ya ji kunya bai ce muku ku tashi ku fita amma abin ya dame shi an yi hurja kun ai al- shi annabi bai cewa ku tashi ku fita amma fa ku sani wallahu shi kam Allah la yastahi min alhaqi ba ya jin kunya akan gaskiya an yi hurja kun Allah ya ce muku tashi ku ban mu annabi gida ne ai la yatruku bayanu Allah ba zai bare maku bayani ba shi yasa ya ce in kun ci abincin ku fita wa qur'a an yi wani karatu da cewa ka yastahayi yastahayi din nan biya in wahidatin ka sanya ya'i daya wai za ta altumu wanna idan za ku tambayi matan annabi wani abu ai azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallama matan ma'aiki mai tsira da aminci za ku tambaye su mata an wasu kaya to fasalu wanna ku tambaye matan annabin nan min wara'i hijabin bayan an sanya hijabi sutura shine an sanya katanga tsakaninku da su zalikum yin haka gare ku a daharu shine mafi tsarki liqulubikum ga zukatanku ku masu tambayan matan annabin wa qulubihinna da kuma su matan annabin min alhawa'i da maribati daga abin da ke motsawa a zuciya yana jefa kokwanto wa ma kana lakum bai zamo ba gare ku ku nai an tu'uzu rasulallahi ku cutar da annabi bi shay'in da wani abu ko kaka yake wala an tankihu azwajahu ko ko ku ce ku aure matan annabi min ba'dihi bayan ya tafi shi gidan rahama abadan har abada ba a auren matan annabi inna zalikum kaga cewa yan haka gare ku kana inda lahi zamban azima bayan annabi ya tafi gidan rahama ku ce ku aure matan shi to babban zunubi ne a wajen Allah in to budu shay'an تجد شيئا أو تكفوه فإن أو تكفوه فإن الله كان بكل شيء عليما na'am لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن وتقين الله إن الله كان, كان على كل شيء شهيدا in tubdu shay'an idan kun bayyanar da wani abu aw tuhufu ko ko kuka boye shi min nikahihin na ba'dahu wai kuka yi sha'awa ku aure matan annabi bayan ya tafi gidan rahama to fa inna allaha fa aliman Allah masani ne ai kana aliman ya zama masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komi fa yujazikum kuma zai maku sakayya alaihi akan irin niyyar da kuka bayyana ko kuka boye la junaha alayhinna babu laifi gare su fi aba'ihinna ga iyayensu wala abna'ihinna ko ko iyayensu wala ikhwanihinna ko ko yan uwansu maza wala abna'iwanihinna ko ko ƴaƴan ƴan uwansu wala abna'i akhawati yanna ko ko ƴaƴan ƴan uwansu mata wala nisa'ihinna ko ko matattakin su ayyul mu'minati su mu'minai din nan duk wanda ya saki ka samu kai ka aure wa wala ma malakat aymanuhunna ko ko abinda da masu kan mallaka min al-ima'i daga koyangi wal abidi da bayi an yarau wannan cewa ba laifi ku gansu wa yukallimu wannan babu laifi ku yi magana da su ku yangin nan min gayar hijabi ba sai sun sa hijabi ba ta zo daga ita sai riga sai zani ku yi magana ɗan ku yanga ce amma fa wata Allah ku faji tsoron Allah fi ma umirtun nabiyyi ga duk abin da Allah ya muku umarni da shi inna Allah sunni dai Allah kana shahidan ya zama mai shaida ne ala kulli shay'in bisa ga dukkan komai la ya fa alai shay'un babu wani abu wanda ke buya ga Allah ko kaka yake إن inna Allah الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
inna Allah sani dai ubangiji Allah wa mala'ikatahu da mala'ikun shi yusalluna ala annabi Muhammadin suna yin salati ga annabi Muhammad ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah sallu alaihi to ku yi taima annabi salati wa sallimu ku miƙa waya ga annabi ta salima miƙawa ai ƙulu ku ce Allahumma ya ma'abudi bil haƙi salli ala Muhammadin Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu wa sallim kuma Allah ka tabbatar da amincin ka ga annabi Muhammadu إن innal ladina الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا innal lazina sani dai waɗannan yu'zuna rasul yu'zuna Allah da suke cutar da Allah wa rasulahu da manzon Allah wa humul kuffaru sune kafirai ay yasifuna Allah bima huwa munazzahun anhu suna siffanta Allah da abin da Allah ya tsarkaka daga barin shi min alwaladi kamar da su ce wai Allah na da da wa shariki ko ko abokin tarayya wa yukazzibuna rasulahu kuma suna ƙaryata manzon Allah to waɗannan kam la'anahumullahu Allah ya ɗebe masu albarka da duniya tun daga nan duniya wal akhirati da ranar ƙarshe abu adahum Allah ya nisanta su da rahamar shi wa addalahum azaban ya yi masu tanadin azaba muhinan ta walakanci ai za ihanatin ma'abuciyar walakanci wa huwa naru ita ce wutar jahannama wallazina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا wallazina su kan waɗannan yu'zuna almu'minina da suke cutar da mu'minnai wal mu'minati suke cutar da mu'minnai mata da gaire makatasabu ba tare da abin da suka aikata ba suka ƙaga suka jingina masu yarmunahum suna jifa su da gairi ma amilu ba da abin da suka aikata ba to masu wannan ɗabi'a su ma faqad hitamalu buhtanan hakika sun ɗauki laifi ai tahammalu kaziban sun ɗauki kiran ƙarya wa isman kuma sun ɗauki zunubi mubinan wanda yake mabayyani bayyanan wanda yake tsakar sarari ya يا أيها ayyuhan nabi النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi qul ya rasulullahi ka faɗi la azwajika ga matattakinka wa banatika da ɗiyanka mata wani sa'il mu'minina da ƴaƴan mu'minnai wato matan mu'minnai yadunina alaihinna min jalabibihinna kowace ta kusanto da lullubin ta ma'ana su lullube jikinsu jam'u jalbabin wannan jam'i ne na mayafi da aka ce jalabibihinna wa hiya almula'atu shine abinda ake lullubi da shi allati wannan tashtamilu bi halamar'atu wadda mace za ta yi lullube jikinta da shi ay yurhina ba'alha ala alwujuhi su sako sashen mayafin ga fuskar su da zaharajina in sun fito daga cikin gida da hajjatihinna da dan biyan bukatarsu illa ainan wahidatan kowace ta rufe ido guda ta bar guda don ta ga inda za ta yi zalika yin haka in za su yi adana shine mafi kusa ai a karabu shine mafi kusa da la an yurafna shine har a sani ai bi annahunna hara'ir cewa su 'ya'ya ne wala yuzaina kada a cutar da su da ta'arrul da bijirowa lahun na gare su bihe lafil ima'i sabanin waɗanda suke kuyangi falayu ga dina wujuha wannan ita kuyanga ba a ce ta rufe fuskar ta ba in za ta fita fa kana al munafiquna munafiqai sun kasance ya ta'arraluna lawanna suna bijirowa ga su mu'minan nan wa kana Allahu gafuran Allah ya zama mai yawan gafara ne lima salafa ga duk abin da ya wuce min hunna daga gare su min tarki sitiri na barin lullube jikin nan rahiman kuma Allah mai jin kai ne bihin na gare su idza satara hunna in sun sutura ta jikin su la in لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض ولمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا
la'in lamu kasamin wannan lami na rantsuwa ne wallahi in lam yantahi almunafiquna in su munafiqai ba su hanu ba an nifaqihim daga barin munafincin su wallazina fi qulubihim maralun da waɗanda suke da rashin lafiyar zuciya bi ma'ana ai bizzina suna aikata zina wal murjufuna da kuma masu kwarmato fil madinata a cikin garin madina ayil mu'minina ga mu'minai bi qawlihim da faɗarsu kada a taku mula aduhu makiya sun zo maku wasa rayakum da ribabbin yakin ku in sun zo kutulu ku yaƙe su aw huzum ko ko ku karya su lanugori yannaka bihim wallahi annabi za mu dora ka akan su lan sallu dannaka alaihim lalle za mu dora ka akan su summa la yajawirunaka sannan ba su iya ƙetare iyaka gare ka su cutar da kai ayyu sake nuna ka ba za su iya zama da kai wa bihiya a cikin ta illa qalilan sai dan zama da za su yi dan kankani sun ma harjuna sannan su fita bayan sun zauna ملعوني
to to alhamdulillah alhamdulillah amin Allah ka yake mana
Allah ya bada lada. salati goma saboda annabi
alam na sharaha da ila ja a kowace daga cikin Allah kuma ya Allah ta ƙara mu karatu mu nan albarka ka sa wa kan dukan ta gobe karanta kulfa wallahu kafa uku daga cikin na zuwa ga namun uwaye da yan uwanmu da sun canza yin gidan gaskiya Allah ka sa wa kan dukan ta gobe karanta kulfa wallahu kafa uku daga cikin na zuwa kawon mu ubangiji Allah ya sa karshen mu ba fala mu ƙara farko Allah ka kafa kuka da bisanin na ubangiji Allah kai sanin gana mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali da mu kula da shi ƙara farko Allah ka kafa kuka da bisanin na bayan ka za ka iya tawa cikin wannan azumi ubangiji Allah ta mu cikin sa karanta falki da na da kowace da bismillah fatiha da salatul fatihi الحمد لله
Allah saka da alheri Allah saka da alheri